إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacina sha biyu ga watan zulkaida hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da talatin ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na masjidil bukhari da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muktasar zadil ma'ad littafi ne wallafar ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wanda sheikh muhammad bin abdul wahab ya takaita shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na 93 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata darasi na 91 mun yi karatu ne game da abin da yakin wato Uhud ya kunsa na hukunce-hukunce da kuma wasu hikimomi na Allah lalle wannan yaƙi yana kunshe da darussa masu yawa yana kuma ɗauke da hukunce-hukunce da dama wanda mun karanta wasu daga cikin hukunce-hukuncen da za a iya ɗauka ko a fahimce su game da abin da ya faru a yakin Uhudu daga ciki kamar yadda muka tattauna wato yakin Uhudu ya nuna kafin a shiga cikin yaƙi to ana iya janyewa amma bayan an sanya kayan fada an fita yaƙi to wannan kuma sai dai a nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki amma ba za a dawo a kwance kayan yaƙi ba wannan ya faru a yakin Uhud kamar yadda muka karanta daga ciki mun fahimci cewa ba a ba wa yara ƙanana da aka san ba za su iya yaƙi ba damar fita yaƙi yakin Uhud ya tabbatar mana da haka sannan mun fahimci halaccin zuwa da mata gurin yaƙi don taimaka wa mayaƙa a irin ɓangarorinsu a wajen jihadi wannan shi ma yaƙin Uhud ya karantar da mu haka yaƙin Uhud ya karantar da mu ana iya yin ƙundun bala a fada cikin kafirai wato a wajen jihadi wannan ba za a kira shi ganganci ko kasada ba shi ma mun fahimci haka a yakin Uhudu domin Anas bin Nadir da waninsa sun yi haka sannan mun fahimci cewa idan liman yayi sallah a zaune to hukuncin sallar mamu su ma su yi a zaune ko da ko su lafiya su kalau duk da cewa akwai tafsili mana bayani fayyatacce a ƙarƙashin wannan kuma mun yi shi a darasin da ya gabata shi ma a yakin Uhud mun fahimci haka daga ciki ashe ba laifi bane mutum ya dinga roƙo da addu'ar Allah ta'ala ya azurta shi da shahada akwai hadisin ma man sa'ala Allah shahadata bi haqqin wanda ya roƙi Allah shahada yace Allah ya azurta shi shahada kuma da gaske to Allah zai ba shi wannan arziki na shahada zai ba shi ladan shahidai ko da ko ba a gurin yaƙi ya mutu ba sannan mun fahimci cewa musulmi idan ya kashe kansa to ya zama ɗan wuta babu wani dalili da zai ba wa musulmi damar ya kashe kansa ko saboda yana ɗauke da wata larura mai wahala kuma wadda take cin kuɗi kuma ƙila ba shi da yanda zai yi ko kuma sabida ainihin wato talauci ko sabida bashi ko wani dalili cikin dalilai ba dalilin da zai sa musulmi ya salwantar da rayuwarsa yana sani domin kamar yadda muka sha faɗa shi musulmi ko shi ɗan adam property ɗin Allah ne to da haka tunda kai ba kai bane kake da ikon kanka kai kanka property ne na Allah da haka baya halatta ka salwantar da rayuwarka bisa dukkan wani dalili da kake ganin ka dogara da shi wanda kwa duk yayi irin wannan gangancin dan wuta ne hadisin Quzman da waninsa sun fahimtar da mu haka sannan daga cikin abin da muka samu na darasi a yakin Uhudu shine wanda ya mutuwar shahada baya masa wanka in dai a fagen fama ya rasu ba a yi masa wanka ba a yi masa sallah ba kuma a cire makaya a samun likafani ana barinsa da tufafin da da su ya mutu da su a hakan da jininsu ba wanka ba sallah haka za a ɗauke shi a sashi a cikin kabarinsa illa an yuslabuha illa an yuslabuha a darasin da ya gabata sai na ce illa an ya sulubaha ya sulubaha sai dai in shi ya tube to kaga shi da ya mutu ya za ya tube illa an yuslabuha sai dai in tube masa akai irin abin da kafirai suke wani lokaci suka ga kayan jikinsa mai kyau ne su ma sai suka tube ma kayan jikinsa aka zo aka same shi yayi shahada kuma ba kaya a jikinsa to wannan kaga za a nemi wani tufafin na likafani a sa masa amma in dai ba haka ba an zo an same shi cikin tufafinsa duk yanda aka same shi jina-jina haka za a yi masa a yi masa sutura a sashi a cikin kabarinsa Allahumma sai dai in yana da janaba to wannan za a iya masa wanka wankan kuma na janaba ne ba wankan ainihin wato gawa ba ne sannan mun fahimci haka a yakin uhudu cewa waɗanda duk suka yi mutuwar shahada a inda suka mutu ake binne su ba a ɗauko su daga gurin da aka kashe su a kai su wani wuri mun fahimci haka a yakin uhud domin su sayyidina hamza su mus'ab da ire-iren su duk suna nan a uhud inda yakin ya faru a nan ainihin wato kaburburan su suke sannan mun fahimci halaccin binne mutum biyu ko mutum uku a kabari guda ɗaya in bukatar haka ta kama sannan mun fahimci cewa har waɗanda aka yi musu uzuri ba sai sun fita yaƙi ba ya halatta in sun fita yaƙin ba laifi ba ne kamar gurgu da makamantan haka sannan mun fahimci cewa idan musulmai bisa kuskure sai suka kashe musulmi ɗan uwansu a gurin yaƙi tsammaninsu kafiri ne to za a biya diyar wannan wanda bisa kuskure musulmi yan suka wato musulmi ne yan uwansa suka kashe shi daukar su kafiri ne to za a biya diyar wannan mutum a cikin baitul mali na gwamnati wannan mun fahimci haka bisa ga abin da aka samu na kuskuren kashe mahaifin Huzaifatu bin Yaman a gurin yaki wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai bada diyarsa a Huzaifa yace ya yafe bai bukata in kuma an fitar da ita diyar to a rabar da ita sadaka ga al'umman musulmi to wannan abubuwa da dama duk mun tattauna su a cikin wannan abin nan banda hikimomin Allah madaukakin sarki kamar hikimar alharbu sijal wato shi yaki wani abu ne juyi juyi wani lokacin musulmi su nasara wani lokaci kuma waɗanda ba musulmi ba wato kafirai su nasara wannan kuma saboda sunnar Allah ta gudana akan haka kuma akwai hikima tattare da haka da haka mun fahimci hikimar Allah ta gudana akan manzanni ba su kadai ba har da mabiya manzanni cewa a dinga samun nasara ta dinga jujjuyawa wata rana musulmi su nasara wata rana ainihin kishiyoyinsu su nasara amma dai nasara ta ƙarshe al'aƙiba wal aqibatu lil muttaqin karshen aqiba takan kasance mai kyau ga ainihin masu tsoron Allah kuma sannan inda ma za a ce ko da yaushe musulmi ne suke cin nasara to da manufar da ake son a samu ba a same ta ba shi sa Allah ta'ala ce ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyutla'akum al-ghaib wannan yana daga ciki daga cikin ainihin wato hikimomin da muka samu ainihin wato a yakin uhudu wato inda nasara za ta zama ko da yaushe musulmi ne suke cin nasara to da sun rudu da wannan nasarar kuma da ba su samu gogewa da tajiriba ba game da illar rashin cin nasara da kuma abin da ke jawo rashin cin nasara qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ومنها أنهم إذا انكسروا له استوجبوا النصر فإن خلعة النصر مع ولاية الظل كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم الآية عليك ومن هذا تكين هكمومي نياك أهدو أنهم انكسروا له إذا انكسروا له أنهم إذا انكسروا له استوجبوا النصر أنهم سو مسلمي إذا انكسروا له إذا سكا ميك أويا ga Allah maɗaukakin sarki istaujabun nasara shi ke sa su cancanci samun nasara daga Allah amma da zarar Allah maɗaukakin sarki ya zamanto musulmi ba su miƙa wuya gare shi ba to wannan kamar yana karya lagon samun nasara daga gare su wa man nasru illa min indillahi al-azizul hakim nasara daga wurin Allah take zuwa da haka duk sanda musulmi suka miƙa wuya shine idan kasaru in suka miƙa wuya lahu ga Allah istaujabun nasara to shi ke cancantar da su wajen samun nasara fa inna khal'atan nasri ma'a wilayati dhulli domin khal'atan nasri samun kyautan nasara tana tare da yanayi na kaskanci ma'ana samun Allah ta'ala ya bawo muminai kyautan nasara to sai fa yana tattare da kaskantar da kai da wulakantar da kansu a ga Allah in musulmi suka kaskantar da kansu to wannan shi ke cancantar da su samun nasara daga Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce walaƙad nasarakumullahu bi badarin wa antum adilla haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya taimake ku bi badarin a badar wa antum adilla alhalin kuna masu kaskantar da kai ko wa antum adilla alhalin kuna kaskan kuna yan kaɗan amma duk da wayancan sun ninka ku yawa ku ɗari uku ne da yan sararu yan goma sha kaɗan su ko wajen su su dubu amma Allah ya ba ku nasara kuka lallasa su a yakin badar wannan ya faru ne saboda miƙa wuya da ƙanƙantar da kai da musulmi suka yi ga Allah wannan shi cancantar da su samu nasara suratu ali imran aya ta 123 shi yasa Allah ta'ala sai ya nuna ga inda musulmi yawan su ya rude su ba su kaskantar da kai sun koma zuwa ga Allah ba sai kuma Allah ya janye nasarar sai kuma gashi ainihin wato sun ce kafa mai na ci ban baki ba sun fita da gudu ina fata an gane sai Allah ya ce wa yawma hunainin ka tuna ranar da aka yi yakin hunain yaki ne wanda musulmi suna da yawa har ma suka dinga cika bakin cewa lan nugulabal yawma min qilla yau dai in dai rashin yawa ne ke sa ai galaba akan mu yau kan mun fi karfin ai galaba akan mu dan muna da yawa Allah ta'ala ce to ka tuna me ya faru a yakin Hunain id a'jabatkum kasratukum a lokacin da yawan ku yasa kuka dinga jiji da kai a lokacin da yawan ku ainihin wako ya burge ku kuke ganin ba za a fi karfin ku ba saboda yawa yawa shine idza ajabatkum kasratukum falam tuguni ankum min Allah shay'a sai gashi yawan bai tsina na muku komai ba a wajen wajen Allah madaukakin sarki thumma wallaitum mudbirin aya ta 25 wa minha daga cikin hikimomin da muka samu a yakin Uhud annahu hayya ali ibadihi manazila Allah madaukakin sarki ya tanadar wa bayansa wasu masaukai la tablugaha la tablugaha a amaluhum wanda aikinsu ba zai kai su zuwa ga wannan matsayin ba Allah maɗaukakin sarki ya tanadar wa muminai wani matsayi wanda inda sallarsu ce da azuminsu da sauran ayyukansu kaɗai wannan ba zai ba su wannan matsayin ba wala ya ha matsayi ne da babu yanda za a yi su iya kaiwa ga wannan matsayin illa bilbala sai fa in an jarrabe su wani matsayi ne wanda jarrabawa ibtila'i ne ke sa mutum ya kai shi in dai ba ibtila'i jarabta Allah ta'ala yi wa mutum ba kuma yi ci jarabawar wannan matsayin ba a kaiwa gare shi aikinka kawai ba zai kai ka ga wannan matsayin ba Allah ya jarrabe imaninka ya ga imaninka yana nan daren dam ko gezau bai ba wannan shi ke sa Allah ya ɗaga ka zuwa ga wannan matsayin to don haka su kansu muminai Allah ya musu tanadin wani matsayi da wani masauki wanda in iya aikinsu ne ba zai kai su zuwa ga wannan matsayin ba sannan matsayi ne da ba a kaiwa zuwa gare shi illa bilbala sai fa in ainihin wato an samu kai cikin jarabawa da ibtila'i faqayyadat lahum bil asbabi allati tusiluhum ilaiha min ibtila'ihim faqayyadat lahum wato bil asbabi allati tusilu tusiluhum ilaiha min ibtila'ihim wa imtihanihim faqayyadat lahum bil asbab sai wannan matsayin ya zama mai sauki gare su bil asbabi sabida wasu hanyoyi da sabubba allati tusiluhum wa'anda hanyoyin su ne suka sadar da su ilaiha zuwa ga wannan samun matsayin wa'anne irin hanyoyi ne min ibtila'ihim na jarraba su da aka yi wamtihanihim da gwaji da aka yi musu Allah sai da ya jarraba su ya yi musu gwaji suka ci wannan jarrabawa da gwaji sannan suka kai ga wannan matsayin kama waffaqahum lil a'mali salihah kaman yanda Allah ta'ala ya musu muwafaqa ya datar da su ga yin ayyuka na kwarai wa minha daga cikin hikimomin da aka samu a yakin Uhud anna al'aqibata da'ima والنصر والغنى يورث ركونا إلى العاجلة أن الآفية الدائمة للي لافية تدندندن والنصر da nasara ta dindindin walgina da wadata ta dindindin yurithu rukunan ilal ajila wannan yana gadar da karkata zuwa ga duniya shi yasa dan kan mutum ya karkata gabaki ɗaya zuwa ga duniya shi yasa wataran yana da lafiya wataran sai kuma dan zungure shi sai ya zazzabi sai ya ciwon kai sai ya ciwon kafa dan ya san kai alama wannan zai tuna masa kila wannan fa daga ciwon kan nan daga ciwon kafan nan daga ciwon bayan nan kila kuma na ajali ne kila za a wuce sai kuma hankalin ya koma lahira sai ya tuna bari ya gyara bari ya gyara bari ya tuba bari ya kaza amma mutum ya shekara da shekaru lafiyarsa kalau ba zazzabi ko ciwon kai baya yi wannan wannan yana gadarwa mutum karkata zuwa ga duniya sannan kuma cin nasara kullum ba a samun faduwa cin nasara kullum ba a samun ainihin rashin nasara wannan ma yana gadar da karkata zuwa ga duniya haka wadata tana gadarwa mutum karkata zuwa ga duniya sannan wa yuthabbidun nufusa lafiya ta dindindin nasara ta dindindin wadata ta dindindin tana kuma gadar da wato sanyaya zukata da raunana su wa yu'awwiquha da kuma hana zukata an sayri ila Allah gabarin tafiya zuwa ga Allah mutum ya ga shekara da shekaru ba zazzabi ba ciwon kai kuma tun da ya taso bai san matsala ba a rayuwarsa duk abin da ya kama sai ya kai gaci duk abin da ya kama sai ya yi nasara ba matsala kuɗi ba a wannan za ga kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagana za ta iya kama shi lalle mutum za a wayi gari ya dinga ganin shi ma wani karamin Allah ne ya dinga ganin kamar hikimarsa da wayansa da kwarewarsa in ma ya ga wani a cikin matsala sai ya dinga ganin laifinsa ne bai iya bane bai san hanya bane bai kware bane na fata gane da haka wannan sai ya nuna cewa ashe a ce kullun lafiya ba a samun dan yanayi na jiki ya dan canza a samu jinya sannan nasara kullum ba a samun akasinta wadata kullum ba a samun dan matsin rayuwa ko talauci ko nauyin kasuwa ko wani abu mai kama da haka lalle yana gadar da karkata zuwa ga duniya sannan yana sanyaya gwiwa sannan yana hana komawa zuwa ga Allah to shi san Allah yana son mu'minai idza ahabba Allahu qauman ibtalahum in Allah yana son mutane jarraba su yake amma haga ba jarabawa kaman mutum gaba ɗaya a jarabci annabawa a jarabci sahabbai a jarabci waliyai salihan bayi ma ana jarabta su kai ba wani waliyin kirki ba ba wani salihin bawa na kwarai ba kuma kalau ba wata matsala a to ka binciki kanka ayan Allah yana son mutane jarabta su yake فإذا أراد الله كرامة عبد إن الله ينا سن كرم باوا قيد له من البلاء ما يكون دواء لهذا إن الله ينا سو يجرم مباوا قيد له من البلاء yakan tanadar masa wata jarrabawa ma ya kunu dawa'an wadda wannan jarabawar za ta zama magani lihaza ga wannan bala'in domin da ya ce wayo Allah kaga ya koma zuwa ga Allah ba dan an zungure shi ba yana daɗe bai zikiri ba na fata an gane amma dan taba shi da aka yanzu nan zaka dinga yayi wayo Allah na wayo Allah zaka dinga jin mutun yana abin nan wanda inda ba taba shi aka yi ba yana dadewa bai kira Allah ba to kaga ashe wayo Allah da ya tuna ma akwai Allah shi kansa me ya jawo shi zuwa ga wannan jarraba da ya shiga kaga mutun ya rike wuta a masallaci kasuwa ce ta tsaya da kasuwa tana garawa gan shi a sahun gaba ba a masallaci ashe kaga tsayawar kasuwa ana taimakawa mutum shiga yi itikafi da yayin gama aure ne ta so shi a gaba kaga yanzu abin da ya taimaki kuma ba kuɗi yanzu menene ya taimake shi shiga yi itikafi wannan jarrabawa ce ta rashin kuɗi ina fata an gane da haka kaga kenan hatta mutum ya zauna ya fara yin wasiya rashin lafiya ce take sa haka in mutum kalau yake gani yake kaman zai kai shekaru nan da shekaru kaza shekaru kaza amma kaga zunguran nan mutum yayi dogo jinya ko yayi jinya mai nauyi sai ka dinga jin yana ko dai na mutu wani yana bi na bashi da kaga yayi shiru da ba zungure shi ba gum zai ba zai faɗa ana bin sa bashi ba ba zai faɗi cewa ana bin sa bashi ba na fata an gane da haka kaga wannan sai ya nuna mana cewa in Allah yana son bawa da karamci yana son ya karrama bawa jarraba shi yake domin a cikin jarabawar warakar jarabawar take wa minha daga cikin hikimomin da muka samu a yakin Uhud kaga ya Allah ya jarrabu sahabbai shi yasa duk muka samu wannan karatun a ciki wa minha daga ciki anna shahadata indahu shahada a wurin Allah min a alama ratibi auliya'ihi tana daga cikin matakai na ƙololuwa ga na waliyansa in ka kai wani mataki a walittaka sai Allah ya azurta ka da shahada ba kowane shashasha ake ba shahada ba da aka duk wanda kaga ya samu shahada in sha Allah yana da babban matsayi a wurin Allah wannan yana cikin waliyan Allah domin shahada mataki ne na ƙololuwa da Allah ta'ala ke ba waliyansa وهو سبحانه الله سبحانه وتعالى يحب أن يتخذ من أوليائه شهداء الله yana son ya riki wasu su zama shahidai daga waliyansa daga waliyansa yake son wasu su samu shahada ba daga akasun waliyai ba da kaga ashe yakin Uhud da aka karkashe wasu wajen mutum saba'in Allah ta'ala ne yake son su sun sun hau matakin na ƙololuwa cikin matakan da Allah ta'ala yana son bayi yake ba su wannan matsayin sun kai wannan irin su sayyidina Hamza irin su Mus'ab irin su mahaifin Huzaifa irin su Anas bin Nadir ga sunan burjik wajen mutum saba'in da aka kashe a yakin Uhudu Allah ta'ala ne ya rubuta su daga cikin waliyansa shi yasa sai ya ba su shahada wa minha daga cikin hikimar yakin Uhud annahu subhanahu Allah subhanahu wataala idza arada halaka a adaihi in Allah yana so ya halakar da makiyansa qayyada asbaban sai ya hore musu ya sauƙaƙa musu wasu hanyoyi ya taujibuna biha halakahum da za su cancanci halakar da su sanadiyar bin wannan hanyoyin in Allah yana so ya hallakar da makiyansa to sai ya hore musu ya kuma sauƙaƙe musu bin wasu hanyoyi wanda duk wanda ya bi waɗannan hanyoyin hanyoyi ne da yake cancantar Allah ya halakar da shi wa min a'azami ha daga cikin manya-manyan hanyoyin da in Allah yana so ya halakar da makiyansa yake biyar da su ya sauƙaƙe musu ya hore musu wannan hanyoyin daga cikin manya-manyan hanyoyin ba'a da kufurihim bayan kafircinsu bagyuhum shine zaluncinsu wa tughyanuhum da ƙetare iyakarsu kaga zalunci da ƙetare iyaka wannan wanda Allah yake so ya halakar da shi sai ya hore masa bin wannan hanyar sai ya hore masa bin hanya titin zalunci da ta'addanci da ƙetare iyaka duk wanda kaga ya bi wannan layin ya bi wannan titin Allah ne yake so ya halakar da shi domin Allah yana so ya hallakar da makiyansa to yakan sauƙaƙe musu hanyoyin da in an bi yana hallakar da mutane bayan kafurci akwai ainihin gayyu da ɗuguyan ma'ana shishigi ko ta'addanci da kuma zalunci wa mubalaga tuhum da wuce gona da iri wuce gona da iri wa bagayuhum fi a'adha awliya'i da zaluncin su wajen cutar da maso waliyansa to duk waɗanda suka kama hanyar cutar da muminai cutar da waliyan Allah madaukakin sarki to sun bi hanyar halaka su kenan Allah ne ke so ya halakar da su sai ya sauƙaƙe musu biyo wannan titin shi yasa suka bi wannan layin na zalunci ta'addanci ƙetare iyaka da cutar da bayan Allah fayuta mahasa bi zalika awliya'uhu min dhunubihim ta dalilin haka ne kuma sai Allah ya shafewa waliyansa zunubansu su kuma domin lokacin da aka zage su aka ci mutuncinsu aka dake su aka ji musu ciwo aka ɗaure su aka kashe su to lokacin su kuma za a kankare musu za a dinga shafe musu zunubansu wa yakuna min asbabi mahaqi a'da'ihi wannan zalunci da ta'addanci da ƙetare iyaka yakan zama sababi daga cikin sabubban mahaƙiya da'ihe darkake maƙiyan Allah in Allah yana so ya darkake maƙiyansa ya hallakar da su to wannan sabubban yake sauƙaƙa musu ya hore musu su su bi wa zakara subhanahu wata'ala fi qawli Allah subhanahu wata'ala a cikin littafinsa ya ambata cikin faɗinsa yake cewa wala tahinu kada ku yi rauni wala ta hazanu kada ku kada ku bakin ciki wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kar ku ga sun cutar da ku kar ku ga sun bakanta muku Allah ta'ala ce wala tahinu kar ku yi rauni ku ga kamar ana ta samun nasara akan ku kamar ku kuna ta samun rauni Allah ta'ala ce kar ku yi rauni sannan wala ta hazanu kada ku yi bakin ciki wa antumul a'launa ku ne za ku zama madaukaka ila ƙauli har zuwa faɗin Allah wa yam haƙal kafirin Allah ta'ala kuma yakan darkake kafirai fa jama'a baina tashji'ihim kaga a wannan aya sai Allah ya hada tsakanin ƙarfafa wa muminai gwiwa wa husnul ta'ziyati da kyakkyawar rarrashi ga muminai wa zakara hikama sannan sai Allah ya ambaci hikimar allati qatabat da ta hukunta idalatillahi kuffara alaihim juyawar da Allah ta'ala ya yi wa kafirai akan muminai suka samu nasara akan muminai na fatan gane da haka sai Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ƙarfafa musu gwiwa da kyakkyawan basu baki da rarrashinsu sai kuma ya faɗi hikimar da ta sa a yakin uhudu Allah ya ba wa kafirai nasara akan muminai Allah sai ya ambaci wannan hikimar. Faƙala sai ce, In yamsaskum ƙarhun, faƙade masal ƙauma, faƙade masal ƙauma ƙarhun mithlu. Sai Allah ta'ala ce, Idan yamsaskum ƙarhun in rauni, kun ji rauni a yakin badar, a in kun ji rauni kai a yakin Uhud, an jikkata wasu daga cikinku, an karkashe wasu daga cikinku, to ai faƙad masal ƙauma ƙarhun mithlu ai irin wannan jikkatawar da raunanawar ai ya shafi mutanen makka kafin ku ya shafe ku kun tuna a yakin badar ku kuka lallasa su kuma ko kashe mutum saba'in a cikinsu banda wanda aka jikkata da haka in har a yanzu kun ji rauni ko sun jikkata ku ko sun lallasa ku kun tuna su ma akwai lokacin da su ma aka lallasa su aka ji musu rauni kamar Allah ta'ala kaga anan yana rarrashin muminai yana karfafa musu gwiwa yana gaya musu hikimar a dinga samun juyawa wani lokaci wa tilkal ayyamun dawiluha bainan nas wata rana ku yi nasara wata ran ai nasara akan ku ai ma balukum tahzanuna ma'anar wannan aya me yasa kuke damun kanku wata wata hinuna kuke nuna rauni inda haza yayin da aka samu wannan akasi a yakin Uhudu wa qad masahum mithluhu kun manta ku yanzu raunin da aka ji muku jikkata kun da aka yi karkashe wasun ku da aka yi wajen kare addinin Allah ne fa wajen ɗaukaka kalmar Allah ne fa ashe raunin da aka ji muku mai matsayi ne ashe jikkata kun da aka yi jikkatawa ce mai mukami ashe kisan da aka yi muku kisa ne mai daraja kun tuna su ma ai faqad massal qauma ai wa qad massahum mithl hukumanta irin wannan jikkatawar da raunanawar su ma ya shafe su kuma fi sabili shaytan a cikin tabarkin shaytan masu abin ya same su an karkashe wasu a cikin su dan ba da kariya ga hanyar shaytan an jikkata wasu a cikin su saboda shaytan tafarkin shaytan ku ku fi sabilillahi ba aka ji muku raunin kaga duk wa'annan a cikin su akwai me Allah ta'ala yana rarrashin muminai duk da cewa ba a ji daɗin abin da ya faru ba a yakin Uhudu domin abu ne wanda an fara shi da nasara kuma reshe ya juye da mujiya al'amura kuma suka dawo da aka si aka jijiki aka karkashe sahabbai da dama annabi sallallahu alaihi wasallam aka fasa masa ainihin wato aka yi masa rotse aka karya masa haƙora shi ma an jikkata shi sosai a cikin yakin Uhudu amma sai Allah ta'ala yake shajja a muminai yake kuma rarrashin su cewa to ai wannan ai rayuwar ce haka juyi juyi ne kun tuna kafin ku ya same ku su ya fara samu ku ku gode wa Allah ma wajen tafarkin Allah ne a sharan masallaci abun ya same ya same ka ban ga su a hanyar sharar coci bane ko sharar gidan giya ta bahaushe in baka sharar masallaci ba sai kai sharar coci ko to su ku a cikin tafarkin Allah hakan ta same ku su kuma akasin haka thumma akhbara sannan sai Allah ta'ala ya gaya musu su gane sunnar rayuwa su kuma gane sunnar Allah shi fa Allah annahu yudawilu ayya yudawilu ayyama hadhihi alhayati dunya bainan nas in dai wannan rayuwa ta duniya ne Allah yana jujjuya ta ne tsakanin mutane baka ganin ubangida ya koma yaro yaro ya koma ubangida kai baka sha gani ba watilkal ayyamu din kenan an gaya ma a sama zaka yi ta zama in Allah ya ga dama sai ya sako da kai na kasan shi kuma sai a ce hau sama kai ma mu ga irin kamun ludayinka wutul kala ayyam kenan ai wata rana sai ku je ayi nasara wata rana kuma sai ku dawo a guje an yi nasara akan ku wutul kal ayyam Allah yana gaya maka in dai wannan rayuwar duniya ce to kai hakuri wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata taguwa taguwa ce wadda duk in aka yi tsere da ita sai ta tsere wata rana kawai sai ga wani mutumin ƙauye balaraban ƙauye ya zo da taguwarsa sai aka haɗa su tsere da wannan taguwar annabin da take tserewa taguwar kowa suna zuba tsere sai taguwar wannan balaraban ƙauye sai ta tsere wata annabi sallallahu alaihi wasallam sai abun ya damu sahabbai manzo Allah ya ga sun damu ya ce ku ba ku san ka'idar Allah ba in dai wannan duniya ce ka'ida ce a wajen Allah madaukakin sarki duk abin da ya daga shi wata rana sai ya ajiye shi in ma baka mutu ba kana nan sai a daina yayinka kana nan amma ba gaba an daina jin ɗuriya ka gaba ɗaya a shugabannin ƙasa kana da misalai irin wannan a masu kuɗi kana da misalai irin wannan a kowane fanni na rayuwa sai ga mutum in ma bai mutum ba yana nan amma wasu sun taso su kuma yanzu su suke shanawa tauraruwarsu ce take haskawa ina fata an gane to a lokacin sai ga cewa Allah madaukakin sarki ya daga wasu domin muka ce tauraruwar su ce take shanawa kamar mun yi maguzanci maguzanci ko saboda haka kamar Allah madaukakin sarki ya haskaka wasu ya kuma disashe hasken wasu su kuma sun koma kasa kasa shine al-khafidu shine ar-rafi'u in ya daga ka sai dai fa ayi hakuri sara da sassaka baya hana gamji tofo ina fata an gane in kuma ya sauko da kai Allah gafarta malam ka shafa wa kanka lafiya in ba haka ba akwai hawan jini da kaza da kaza su kuma sai su biyo ka gashi dai kaga abun duk da kake tunani na matsayin na kuɗi Allah ya sauke ka ya ce yanzu ba kai bane ka hakura kawai in ka kace ba za ka hakura ba to akwai tabi'at akwai yan rakiya kuma za su biyo ka to shi sa al-khafidu ya ce sako kasa sai ka sako kai baka gani wani dan kilif da ake nunawa a shugabannin kasa kamar kujera wanzan sai ga an nuno wannan ya dan zauna an nuna shekara kaza zuwa shekara kaza sai ga tsam ya tashi ya abin sai ga wani ya zo to ai lau daman ligairi kalama wasalat ilaika abin da ake nuna ma wannan kujerar da wanda yake kai yana nan akai da kai baka zo ba ai a cikin wannan a wannan matsawar da ake shi sa kai ma kake sa ran insha Allah wata rana ni ma fa motar nan zan zan dana ta insha Allah ni ma wata rana zan zo gurin to in na kai yana nan ya ke tafi kai kuma yana haka ba eh dai kai ta tamanni ba to ka'idar Allah shine shi ma ya dan dana sai ya ce to matsa gaba ko ya matsa da girma da arziki ko kuma a sauke shi shikenan duk rigimar da ake sai an zarce sai an yi waye da Allah ya kawo adon Allah mutum sai ya sauka ko ya sauka ko a sauke shi na fata gane saboda alhafidu ya ce sako arrafi'u kuma ya ce wani hau dan ajin mu ne fa da fa kullum fa muna zaune da shi a majalisa fa kofa gida haka wannan kuma da kenan fi'ili madi kenan ai arrafi'u ya ce kuma ya hau kuma in ba hasada za ka yi ba in ka gan shi ka ce yan labai ko in ka gan shi ka ce alaji ya da ya kwana biyu alaji kan ka ce a kasumu a tafa wai saboda kasumu tsohon suna ne lokacin kana kuna tare can kenan ka san wani wai zai nuna wai ai ai shi har yanzu shi bai yadda ba har yanzu kai baka baka wuce shi ba ai dan ajin ku ne shi ai kaza ne tare kuka tashi da sauransu Allah madaukakin sarki ya samu dace wa annaha aradun hadirun ita duniyan nan inda wannan duniya ce aradun wani ɗan abin morewa ne hadirun na wucin gadi in baka fahimci duniya a haka ba kayo da kanka ita wani, wani gurin morewa ne na wucin gadi da zarar ka fahimci jin daɗinta mai ɗorewa ne ka zama ruɗaɗɗe an ruɗe ka Allah ya gaya ma wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur to lalle kana daga cikin wanda aka rude ka ka dauka in ka zauna haka zaka yi ta zama ba za a ce tashi wani yazo ya zauna a gurin ba to inda haka ake kowa yazo ya makale ya kai ma da yanzu layi bai zo kanka ba na fata an gane da haka ita wannan duniya da kake kallanta aradun wani abin morewa ne hadirun mai saurin wucewa ko hadirun na wucin gadi yuqassimuha Allah yana rarraba shi yana rarraba jin dadin duniyan nan dulan ya dinga zazzagayawa ya dinga zazzagayawa baina auliya'ihi wa a'da'ihi inda duniyan nan ce tsakanin masoyansa da makiyansa bi khilafil akhirati sabanin lahira tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin lahira ce kam wannan ta masu ta masu imani ce amma wannan duniya da kake kallanta shiyarin aka ce mi wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir daka wannan duniyar tara ka ce mi shiyarin amma lahira ce ta mu'minai ce amma wannan duniyar Allah yana rarraba ta kuma takan zagaya wata rana ta faɗo hannun mai imani wata ran ta faɗa hannun kafiri wata ran ta haɗa wajen mai tausayi wata ran ta haɗa hannun mugu wata ran ta haɗa hannun mai adalci wata rana ta zagayo wajen wani azzalimi da sauransu watilkal ayyam kenan ita duniyar wai ka ji garau ba matsala ba duniya ba ce in ma kana jin daɗi ta nan sai kuma ka ga wani abu shi kuma ya tsaya ya yi kaka gida kuma ka rasa yadda za ka yi da shi don a nuna ma jin daɗi full option sai an je lahira yawa a nan dai za ka ga mota factory ac ce amma ba kaza tana da kaza ba ta da kaza an ce kaza ba ta da kaza kuma duk ta haɗa kaza amma kuma all version ce duk za ka samu haka da aka ka ji cewa komai ya ji a wannan sai mun je aljanna insha Allah thumma zakara hikmatan ukhra sai Allah ya ambaci wata hikima kuma da ta faru a yakin Uhud wa hiya tamyizul mu'mina min al munafiq shine bambanta ko ware mu'minai da munafikai da yakin Uhud ba a samu wannan matsalar ba da da yawa daga cikin sahabbai ba su gane munafikai ba da ba yakin Uhud ba da ba gane munafukai ba shi yasa yace liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib Allah ya sa an samu wannan matsalar da wannan akasin dan Allah ya bambanta ko ya ware ya fayyace tsakanin muminai da kuma munafukai wanda su munafukan ai kun san su sifar su shine in dai ba ban kada ma su akai ba ko kuma aikin su ya nuna su ko ba a gane su kana iya samun sa kullun a sawun gaba yake da liman yayo sallama shi yake fara gani kuma munafiki ne ai shi munafiki illarsa tana da yawa to dan haka a yakin Uhud sai Allah ta'ala ya ce liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib Allah ta'ala ya kawo wannan yaki da matsalar da aka samu dan Allah ya ware tsakanin munafikai da mu'minai fa ya'lamuhum ilma ru'ya ya sanar da mu'minai ga munafikai nan sani na gani da ido wa mushahadatin da kuma ido wato gani na shaidawa a an fito yaki can an ce sun yo gayya sun fito da shiri sun fito da makamai bangaren kafirai sun fito dubbai wajen dubu uku a nan an samu mutum dubu cikin bangaren annabi an taho hanya mutum ɗari uku sun yi kuskus sun zame sun koma suwaye su a lokacin da ake buƙatar ƙarfi ake buƙatar yawa a daidai wannan lokacin sai suka zame aka bar mutum ɗari bakwai me suke so a samu so suke a halaka annabi so suke a samu matsala so suke a share musulmi su koma su ce ai dama suna tare da wayancan to kaga daga cikin hikimar abu yakin Uhud da abin da aka samu shine haka dan Allah ta'ala ya nuna wa mu'minai gani na ido da kuma su shaida wa idan su cewa wane munafiki ne wane munafiki ne wane munafiki ne domin ga aiki nan ya nuna ba'da an kanu ma'lumin fi gaibatin bayan dama sun kasance sanannu ne a gaibu Allah shi ya san su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san su shi yasa sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu li yutli'akum al-ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha manzo Allah ya san Allah ya sanar da shi suwa da suwa da suwa da suwa ne لأن العلم الغيبي دومين علم غيب لا يترتب عليه ثواب علمي ne da ba a ce in ka san shi za a baka lada ba wala iqabun ba a ce in baka san shi ba za a rubuta maka za a yi maka uquba ina fata gane thumma zakara hikmatan ukhra Allah ya kuma ambatan wato wata hikimar a yakin Uhud hiyattikhadhuhu minhum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin wa hiya shine ittikhadhuhu minhum shuhada da Allah ya riki wasu daga cikin su suka suka samu shahada wa qawluhu da kuma fadin Allah wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya son azzalimai Ali Imran aya ta 140 tambihul latifun in ka duba nan wani dan jan hankali ne sassauka ala karahatihi wa bugudhihi yanda Allah ya nuna kinsa da kiyayyarsa lil munafiqina ga munafikai alladhina khazalu annabihi wa'anda suka kwaye wa annabinsa baya yawma Uhud ranar yakin Uhud falam yashhaduhu shi sa ba su halarci yakin Uhud din ba tun a hanya suka zame walam yattakhidh minhum shuhada kuma Allah madaukakin sarki bai zabu wasu su samu shahada ba a cikin su bai zabu wasu su samu shahada ba shi za ba ma wanda aka samu ya mai karfin hali ko a munafurcen ma ya je li'annahu lam yuhibbahum domin Allah baya son su tunda baya son su ita kuma shahada mun karanta a baya Allah yana ba da ita ne ga waliyansa su kuma ba waliyansa ba ne thumma zakara hikmatan ukhra sai Allah ya ambaci wata hikimar kuma daban a yakin Uhud wa hiya tamhisul mu'minina min adh-dhunub shine wanke mu'minai daga zanubai domin duk sanda jarabawa ta zo aka ji ba dadi sai kuma Allah ya kankare wasu zanubai da wannan abin da ya faru wa aidan min al-munafiqin har wa yau kuma daga munafikai ثم ذكر حكمة أخرى يا أمبت وتهكمة دبان وهي محق الكافرين شين دركا كي كافري ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم دخول الجنة sannan sai Allah ya yi wa munafukai ko da kafirai inkarin tsammaninsu da zatansu na za su shiga aljanna bidunil jihadi ba tare da an je jihadi ba faƙala sai Allah ce am hasibtum an tadkhulul janna ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم ينزكو أتمانكو زتنكو أن تدخلوا الجنة كشغال الجنة shikenan wayancan sun je an tsinke wani hannu wani an cire maka kai wani an cire kaza wani an jikkata shi wani an fasa mar ido wani an yi kaza wani an yi kaza duk ku kuma kuna zaune kun ki ku je ayi jihadi sannan duk gaba ɗaya an gaya muku aljanna tamanni ne shikenan da ku da wayanda suka je jihadi suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam suka taimaki addinin Allah wasu suka rasa sassa na jikinsu wasu ma suka rasa rayuwarsu sannan duk ku zo a yi muku kudin gora duk ku shiga aljanna yanzu tsammaninku da zatanku za ku su shiga aljanna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum tun kafin Allah madaukakin sarki ya tantance ya bayyanar da waɗanda suke masu jihadi a cikin ko ya alama sabirin tun kafin Allah ya bayyanar da su waye masu haƙuri sai an gwabza an yaki ake gane mujahidai sai an gwabza an yaki sannan ake gane su waye masu haƙuri to tun kan a zo wannan kuke fatan ku shiga aljanna Ali Imran aya ta 142 ai walamma yaqa zalika minkum fayakuna aljazaa'u 'ala alwaqi'il ma'lum walamma yaqa zalika minkum tun kafin hakan ya afku a gare ku fayakuna aljaza'u sakamakon ya kasance alal waqi'il ma'lum bisa ga abin da ya faru sananne abin da ya faru sananne har wayancin suka samu daraja suka samu aljanna jihadi da suka je yakin Uhudu to so kuke ku shiga aljanna kuna zaton ku shiga aljanna tun kafin wannan abin ya faru thumma wabbakahum sannan Allah madaukakin sarki ya zarge su thumma wabbakahum sannan Allah ya tsawace su duk at-tawbih yana daukan haka at-tawbih yana daukan zargi yana daukan tsawatarwa thumma wabbakahum sannan Allah madaukakin sarki ya zarge su ala hazimatihim akan shan kaye da suka samu min amrin daga wani al'amari kanu ya tamannaunahu wanda suka kasance da suna fatansa suna burin su same shi ai wanda basu je jihadi ba ai da suna burin Allah ya kawo jihadi Allah munafikan sun yi ta cika baki ai in aka ga ai in jihadi yazo ai mu ma za a ga kwazan mu a badar ma dan ba a gaya mana bane dan ba mu san za a je yakin badar ba shine Allah ta'ala ce walaqad kuntum tamannawna mauta ai kun kasance da min kabulu kafin yanzu kuna fatan mutuwa kuna burin Allah ya kawo mutuwa min qabl an talqahu tun kafin ku yi aran gama kafin ku haɗu da shi ita mutuwa din faqadara aitumuhu yanzu ga mutuwa ta zo muraran kun ganta wa antum tanzuruna kuna ganinta da idanu to shine sai Allah ta'ala ya zarge su akan shan kaye da suka samu bisa ga wani al'amari wanda da suna fatansa suna kuma burinsa waya wadduna liqa'ahu kuma suna gurin suna burin haduwa da shi faqala sai Allah ya ce walaqad kuntum walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun ali imran aya ta 143 wa minha anna hadhihi al-waq'a daga cikin hikimar da muka samu a yakin Uhud yan uwa anna hadhihi alwaqa wannan arangama wannan yaki maqad muqaddimatun baina yaday mautihi sallallahu alaihi wasallam alama ce ta dabdam rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimci haka daga cikin hikimar yakin Uhud alama ce ta annabi yana dabdabarin duniya sallallahu alaihi wasallam washakiruna humul ladina arafu qadaran ni'ima sannan mun fahimci masu godiya su ne waɗanda suka san kima da darajar ni'iman Allah ya musu su ne masu godiya waɗanda suka san daraja da kiman ni'imar Allah in yayi musu su ne masu godiya akan ni'imar da Allah ya musu fa sabatu alaiha kuma su ne masu tabbata akan wannan ni'imar ba sa yin yi wa Allah dukkan wani kuskure ko laifin da zai zame ya janye wannan ni'imar da ya musu hatta matu har suka mutu au kutulu ko aka kashe su wannan su ne masu godiya fa zahara athru hadha al-itab dan haka sakamakon wannan tsawatawa da zargi sai ya bayyana wa hukumu hadhal khitab da kuma ma'anar wannan zance yau mata rasulullah ba a gane shi ba sai ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya atharu hadhal itab sakamako da tasirin wannan zargin da Allah ta'ala ya yi wa muminai ya bayyana ne wa hukumu hadhal khitab da ma'anar wannan maganar da Allah ya yi anan duk sun bayyana ne yau mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya faja'ala lahumul aqiba sai Allah ta'ala ya sanya musu kyakkyawar aqiba thumma akhbara annahu ja'ala likulli nafsin ajalan sai Allah ya ba su labari su sani ai kowace rai Allah ya sanya mata ajali ثم أخبر أن كثيرا من الأنبياء قتلوا سنة الله يباس لابار ديوا دقتشين أنبا كشي ساكي wa qutila ma'ahum atba'un lahum kathiruna kuma da yawa daga cikin mabiyan annabawa an kashe su ne tare da annabawan fama wahana man baqiya minhum amma waɗanda suka rage a cikin su basu yi rauni ba ba su ce kenan tunda annabi kamar yanda ainihin wato aka samu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama aka rude lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya har lokacin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya zo yi wannan khutba cewa man kana ya abudullah man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya abudullah fa inna allah hayyul la yamut lokacin da yayi wannan hudubar sannan suka dawo cikin hayyacin su to don haka kaga kenan wannan sai yasa fa ma wahana man baqiya shi yasa wannan abu sai zamanto waɗanda suka rage bayan rasuwar bayan mutuwar annabawansu da mabiyan annabawan ba su samu rauni ba lima asabahum fi sabilillahi bisa ga abin da ya same su a cikin taimakon addinin Allah wa ma da'ufu ba su yi ƙasa a gwiwa ba wa mastakanu ba su yadda sun miƙa wuya ba bal talaqaw shahadata bal ma sun samu shahada bil da ƙarfi wal azimati da karsashi wal ikidam da jarumta a haka suka samu shahada na fata an gane to insha Allah sai mu tayi thumma akhbara subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka